ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبط منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا سبر تتقص قوات المحرم hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1444 a wannan masallaci mai albarka masjid umar bin al-khattab inda muka saba haduwa a wannan lokaci na tsakanin magarba da isha a karatun littafin at-tajrid as-sarih muftasar na sahih al-bukhari wanda Zainuddin Ahmad ibn Abd bin Muhammad bin Abdul Latif az-Zabidi ya rubuta wanda an ayyace hijira tana da shekara 812 ya rasu 993 Allah ya mushi jin kai da rahama ubangiji ya sanya albarka ya amfana da mu cikin da abubuwan da za mu karanta ya datar da mu a kan fahimtar abin da yake daidai ya rabar alamin har yanzu muna a kitabul ilim wanda za mu tashi ina ne na wani ya karanta آتاه الله نعم إمام البخاري الله يجبن شدرها ما يقول الترجمة باب الاغتباط في العلم والحكمة وان دا كركشن شي إمام الزبيدي وجه اختصاري ya kawo hadisi na abdullahi ibn mas'ud babu al-irtibat fil ilmi wal hikma baban da zai karantar da mu al-irtibat mustahabbanci ko san gurin damani fil ilmi a babe na ilimi wal hikima da kuma babe na hikima mutum ya nuna matsar kwaɗayin shi ko kuma gurin ina ma abin ya zamanto shi ma akwai shi a tattare da shi ana abdullahi ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu daga abdullahi ibn mas'ud Allah kare yarda a gare shi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ma ki sallallahu alaihi wasallam yace la hasada illa fi sanatayn babu gurin da amani na samu wannan baya halitta illa fi sanatayn ya cikin abubuwa guda biyu rajulun atahu Allahu malan mutumin da ubangiji subhanahu wataala ya ba shi dukiya ta halaliya fasullita kuma wannan mutum sai Allah subhanahu wata'ala ya aiwatar da shi Allah ya sallada shi ya gudanar da shi ala halakatihi a bisa tafiyar da wannan dukiya da kuma kashe tafil haƙi a cikin hanyoyi waɗanda suke na gaskiya kena a huska ba ta almubazzaranci ba ba kuma ta abubuwan ƙi ba wa rajulun atahun lahul hikima da kuma mutumin da ubangiji subhanahu wata'ala ya mushi ni'ima ta hikima shine ilimi fa huwa yaqdi biha ya zamanto yana hukunci da wannan hikimar da Allah subhanahu wata'ala ya bashi wa yu'allimuha kuma yana sanarwa hikima shine alkur'ani da kuma sunna ko kuma dukkanin abin da zai hana jahilci ko duk abin da zai tsawatar maka daga mummuna abu duk ana kiran shi da sunan hikima ko dai huwa allazi ba ta fil ummiyina rasulan yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma kenan sai zaman to hikima shine abin da zai tsawatar ma daga mummuna abu ko kuma hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma duk abin da zai zamanto tare da shi babu jahilci la hasada fi illa fi sanataini wannan an kira shi da suna hasada saboda matsar kwaɗayi ko kuma guri wanda hasada ta hakika ta shari'a wadda ubangiji ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da neman tsari daga ita shine bakin ciki ko kuma burin mutum ya rasa abu ko ya kumyata ko ya zamanto kwata-kwata abin ya bar shi ya dawo kanka wannan haramun ce duk da wasu malaman suna ga wannan yana a zahirin shi ma'ana hasada ta hakika sai dai ana an yi togaciya a halayen waɗannan guda biyu kamar yadda aka yi togaciyar yin ƙarya a halin sulhun ta tsakankanin mutanen da suka samu rashin jituwa ko kuma mutum da zai yi ma iyalin shi to suka ce nan ma kenan ana nufin hasada ta hakika amma cikin waɗannan abubuwan su kuma kenan babu hasada kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace daga abubuwan da babu gilli a ci akwai zuciyar mutum wanda yake musulmi mutumin da yake mumini a dukkanin bangaren abin da yake lahira ne ko neman kusanci ne da ubangiji subhanahu wataala a nan gurin za a iya yin gasa kamar yadda Allah subhanahu wataala ce fi zalika falyatanafasul mutanafisun kamar yadda kuma talakawan muhajirun suka zo suka ka koken su wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaba ahlud dusur bil ujur wa darajatul ula to shi ma ana haka tunda lamari ne na neman kusancin Allah subhanahu wataala babu laihi ka dinga buri ka nuna tsananin kwadayinka rajulun atahu Allahu malan mutumin da ubangiji subhanahu wataala ya bashi dukiya karan farko dukiya ta halaliya kenan in dukiya haram ce da ma zancen guri ko kuma ina ma ni bai taso ba sannan kuma fasulita ala halakati fil haqi sai in kaga mutum Allah subhanahu wataala ya bashi iko ya sallata shi kaga ni'ima ce daga ni'imar ubangiji subhanahu wataala ya baka dukiya kuma Allah ya gudanar da kai ya sallata ka akan tafiyar da wannan duke ciyar da ita fil haƙi a hanyoyi waɗanda suke na gaskiya shine taimakon addinin musulunci taimakon waɗanda suke marasa shi sanyawa a dukkanin hanya wacce ta dace wannan za ka iya guri ya nuna ni'ima ce daga ni'imomi na Allah subhanahu wa ta'ala haka sai kuma mutumin da Allah ya ba hikima ko da ya zamanto hikima kenan ta ilimi na ƙur'ani da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya zamanto hikima ta duk wani nau'in ilimin da zai zamanto ya kore jahilci tare da shi ko kuma abin da zai zamanto ya tsawatar ma mutum daga aikata mummuna abu to shi ma an kaga mutum akan ɗabi'a wacce take ta gari kana iya gurin wannan wannan ya nuna fadla na alkur'ani kamar yadda hadisi na abu huraira sai ya zo da lafazin cewa laita ni utitu misla ma uti fulan kenan sai mutum ya dinga gurin ina ma a ce an bani irin abin da aka ba wani fa amiltu bi misla ma ya'malu in dinga aikata irin abin da yake aikatawa rajulun atahu Allahu qur'anan mutumin da Allah ya ba qur'ani ya zamanto ya qumu bihi yana tsayuwa da shi da dare da wannan kayan guri in ya zamanto ilimin da yake tattare da mutumin ba ilimi ba ne wanda yake na Allah na kusantar da shi zuwa ga Allah ilimi ne limariya bihi sufaha saboda kawai ya zamanto gonin kwarewa ko kuma ya zamanto yana alfahari ga ya zamanto yana musule ga wanda suke malamai ko ya ba iya bihi sufaha ya dinga ma wawaye alfahari to wannan ba za ka yi guri ba ko kuma a ka samu ilimi na wane dan ka kai amma matsayin da ya kai na kaza wani matsayi daga matsayi na duniya da kake kallo a zahiri shi ma wannan bai halitta mutum ya burin irin wannan saboda kenan ya zamanto manhashi ba mai kyau bace in kai gurin kuma kai gurin abin da yake saban Allah kenan sai mun kula bambanci da wannan ana zancen malami kaga yake tsaye akan tabbatar da gaskiya ya da gaskiya tsayuwa akan alkur'ani karantar da alkur'ani sai kake gurin ina ma kai kake da irin abin da gare shi na wannan ilimin kuma kai irin yadda yake yi wannan ya halitta kai a musulunci kuma ubangiji subhanahu wata'ala zai taimake ka akan cin nasarar wannan saboda zai zama wani abu ne wanda ka sa a gabanka kake munafasa dama kuma ana son ɗalibin ilimi ya zamanto yana gogaggeniya yana gasa da waɗanda suke magabatan shi a fannin da kake nema sai ka leƙa daga magabata mutaakhirun ko mutaqaddimun wane ne wanda ya tumbatsa a wannan fannin sai ka sa a gaban a cikin idanunka kana kwana da niyya so nake in kai wane ina wata Allah ban ilimi irin na wane saboda nema in taimaki shari'a yi kaza wannan kenan Allah subhanahu wata'ala zai bashi ladan wannan kyakkyawan niyya tashi ko da ko Allah bai kai shi ba matakin wancan mutumin sannan kuma haka shi ma wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba dukiya ta halaliya shi ma ya zama kana wannan gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a baka lada kamar ka aikata irin ayyukan da ya zamanto yana aikatawa imam al-bukhari ya kawo shi a babul ilm kamar yadda ya ce babul iqtibat fil ilm wal hikma dan ya nuna daraja da matsayin ilimi hatta da abin da ma haramun ne a shari'a amma a babe na kwadan ilimi sai aka halitta shi saboda muhimmancin ilimi da matsayin ilimi sai aka gabatar da shi a ne kullu tarjama babi akan shi ashe dukkanin wanda yake ɗalibin ilimi to babban abin koyi shi da ya kamata ya sa a gaba ya dinga gurin ya kaima su ne waɗanda suka kai gejin da ake son su kai ɓangaren ilimi da kuma aiki su ne magabata wanda suke nagari allah ji kansu da rahama imam al-bukhari ya fitar wannan a kitabu ya fitar da shi a kitabu zakka kenan babi na infaqul mali fi haqqihi ciyar da dukiya a haƙƙinta saboda kenan yake ciyar da ita a haƙƙi ya fitar da shi a cikin ahkam shi kuma ajr man qada bil hikma babe wanda yake nuni akan ladan wanda ya hukunci da hikima kaga fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha an-nas yana hukunci yana sanar da mutane ya fitar da shi a cikin kitabul iqtisam babu ma da fi ijtihad al-qadi bima anzala Allah kaga ya kace kenan ya zamanto kenan wa rajulun atahu Allahu al-hikma to fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha kenan yana hukunci kuma yana sanarwa da mi da ilimin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi kenan ba da molanka ba inda zaka samu wani alƙali ne yana alƙalanci amma da molanka ba kan ilimi bane wannan ba za ka yi guri ba Allah kai ka mataki ko kuma matsayin wannan na wani karanta No. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب babe da zai yi mana bayani dangane da faɗin ma'aiki sarasa Allahumma allimhu kitab Allah ka sanar da shi alƙur'ani alkitab alƙur'an an ibn abbas radiyallahu anhuma daga ibn abbas Allah ƙare ra gare su ƙala dan mani rasulullah sallallahu alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya matso jikina da nashi ma'ana ya gama jikina zuwa jikin shi wa ƙala sai ma ke ce Allahumma allimhu alkitaba ya ubangiji ka sanar da shi alkitaba alkur'ani wanda yake mai girma alkitabu nan kenan ana nufin alkur'ani a watarwa ya zo kenan wal hikima da kuma hikima ko kuma allimhun hikimata kambacin kenan alkitab maki sallallahu alaihi wasallam a watarwa ya ce allama faqihu fi din wa allimhu tawil Allah ka ba shi fiƙihu na addini fahimtar ilimi na addinin musulunci sannan kuma ubangiji ka sanar da shi fassara da kuma fashin bakin ilimi na addini a ruwaya ta tsawus maki sarasa shaho kan shi sai ce allahumma allimhul hikimata wa tawilin kitab allah ka sanar da shi hikima kuma ubangiji ka sanar da shi tawilin kitab fassara na alkur'ani ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da amsa addu'ar manzon shi sallallahu alaihi wasallam abdullahi ibn abbas ya zamanto kogi ne a fage na ilimi ya zamanto kuma gwani ne bangaren fassara qur'ani shine ma jagora bangaren fassara ta alqur'ani shegul islam ya ce in tafsiri ya zo maka daga irin su da abbas kenan ya ishe ka hikima ita ce alqur'ani ko kuma aiki da shi ko kuma sunna shi ya sama ki tarasan sai ta taras ya mushi wannan addu'a kin kamar yadda kyauta ce ta Allah yi wutar hikimata man ya sha wa man yi wutar hikimata faɗar utiya khairan katira abdullahi bin abbas ya samu dacewa da wannan addu'a ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya zo kwana a gidan maimuna khalish ma'aiki salasa ya shiga ban ɗaki sai bin abbas ya yi gaugawa ya ɗauko mushi ruwa na arwalla sai ka ajiye ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ma ki ganin wannan hikima da kuma ladabi wanda Abdullah ibn Abbas yayi mishi wanda Ibn Abbas iya daga cikin waɗanda suke sun yi fice a wannan bangaren na kenan ladabi a babe na neman ilimi wanda ladabi a babe na neman ilimi iya nuni a sa hankalin mutum shi yasa wani ansari ya ga Ibn Abbas sai ce hadal fata aqalu minni wannan matashin ya fi ni hankali saboda ga matakin da ya ɗauka lokacin da annan tsara sai bar duniya ya nemi cewa in zo ga sahabbai nan a rarraba da dama mu fansama mu nemi ilimi wajensu sai na ce nima yanzu ana da bukata ta saboda wani zai zama gwamna guri kaza wani kaza haka ibn abbas ya zama to yana rusunawa to irin wannan ladabi kin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ladabtar da sahabbai shine ibnu abbas ya zamanto ya dinga aikatawa a baba da ban ilimi mun san sahabbai na maki sallallahu alaihi wasallam hatta da kohar maki sallallahu suna kwankwasawa ne da faratunansu da faratunansu saboda kyautata ladabi kenan a babe na neman ilimi to haka abdullahi ibn abbas ya ajiye ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ruwa maki sallallahu da ya gani sai ya mishi wannan addu'a wacce take mai gamewa wadda ta tattarar da dukkanin alkhairai saboda babu alkhairi kamar sanin alkur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairukum man ta'allama alquran wa 'allama mafifici a cikin ku wanda yake akhyar cikin ku wanda ubangiji ya bashi sanin alkur'ani to shi yasa sallallahu alaihi wasallam sai ce Allahumma 'allimhul kitaba ya ubangiji ka sanar da shi alkur'ani a wata fassara اللهم فقهه في الدين سواء من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وعلمه التأويل فسند شي كما ganewa ma'ana wadda take kumshi a littafin Allah ko kuma Allahumma allimhu al-hikma yuti al-hikmata man yasha wa man yuti al-hikmata faqad utiya khairan katira wannan yayi nuni akan kenan ana buƙatar kyakkyawar addu'a ta bangaren malami ga wanda yake ɗalibin shi yaron da kake karantarwa ko kolan da kake karantarwa ya zama to kyakkyawa addu'a ce za ta ringa hutawa daga bakin ka ta sha hana shi musamman ma in ya dace da wani abu na ladabi ko kyautatawa a cikin sauran ɗalibai to wannan zai daɗaɗa ran shi kuma zai ƙara mishi ƙarfin gwiwa sai kuma kenan ga irin yadda ladabi a baban ilimi yake jayo ma mai neman ilimi alkhairi mai ɗumbin yawa kamar yadda kishiyar hakan kuma takan kwashewa albarka wa mai neman ilimi to haka kenan lazumtar wannan ladabi shi yasa Abdullahi ibn Abbas zamu ga ya dinga bibiyar sahabbai tare da matsayin shi tun zamanin ma'aikin sallallahu alaihi wasallam amma wannan bai hana ba dukkanin waɗanda zai je ya karɓi ilimi gurin su to zai zamanto ya girmama su ya kimanta su wannan yana daga abin da ya kai shi matsayin da ya zamanto ya kai irin wannan tsari kuma akwai buƙatar ya zamanto ga yara da muke karantarwa ƙur'ani ko kuma hadisai a madarsosi ya zamanto kenan irin wannan an dinga gina su akan ladabi da tarbiyya in malami ya zo ga yanda za ka amso kayan shi ga yanda za ka yi kaza yi kaza ba a zama kujeran mala ba a kaza iri-irin waɗannan abubuwan to su suke sa amma ba haka nan ba sai ka ga ya girma sai a zo tasha mutum ɗaya rage shiga mota iya rububi shi da malamin shi ga wani malami ne aka zo shiga tasha ɗalibin ya yi wobi ya je kama kujera shi kenan in ya so malam ba a tasha to kaga duk irin wannan abin yake sa sai ka ga mutum sai girma kuma babu wannan nau'i ɗin na ladabi a ɓangaren neman ilimi jigo ne mai ƙarfi sai mu kula wajen gina kenan ɗalibai akan wannan imam bukhari ya kawo shi a wannan kitabul ilm don nuni kenan akan mahimmanci na addu'a a babi na neman ilimi lalle addu'a ga ɗalibin ilimi ɗaya ce daga hanyoyi waɗanda suke sa halema mai neman ilimi iliminsa yin addu'a a wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam zamu ga da dama daga sahabbai ya musu wannan irin su sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu kuma ya tabbata addu'o'i wanda maki sallallahu alaihi wasallam yake yi da sahe gari ya waye Allahumma ya salka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban kaga sai bude da ilman nafi'an yana ta sanin maha ilman nafi'an ku roƙi Allah ilimi mai amfani Allahumma anfa'ni bima 'allamtani Allah ka amfanar da ni da abin da ka sanar da ni Allah ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam qur rabbi zidni ilma ka ce ya ubangi ka dada min ilimi kenan addu'a ɗaya ce daga hanyoyi na samun fahimta a babe wanda yake na ilimi bayan kokari da dagewa to kuma sai yin addu'a wannan muhimmin abu ne duk abin da baka ganewa in ka yawaita yin addu'a ubangiji subhanahu wata'ala zai gane da kai shi yasa magabata iya daga hanyoyin da suke bi wajen samun haɓakar iliminsu a lokacin da wani abu na ilimi ya cije musu to suka risinawa su koma ga Allah su yawaita ambatan Allah subhanahu wata'ala da istighfari da wani nau'i na ibadu su yi tawassuli sai Allah subhanahu wata'ala ya sauƙaƙe musu wannan hanya ɗin ta neman ilimi ta samun ilimi ke nan mai amfani na atani
Thank you.
atana babu mata siho simawa sigar yaushe ne yake ingantuwa sauraron ilimi na ƙananun yara ma'ana zama a majalisun ɗaukar ilimi ga yaro wanda za a lissafa duk abubuwan da ya rawaito ko abubuwan da ya ji daidai ne manuwar wannan baban don imamul bukhari ya nuna ba wai sharaɗi ba ne ba shekaru wajen kenan ɗaukar ilimi ba sharaɗi ba ne ba sai an kai wani gejin shekaru wajen koyon ilimi ko ɗaukar ilimi a'a ma dama dai mutum ya kai shekarun rabewa baki da wari zai iya harna cewa khalasu duk abin da ya karanta babu laihi a cikin wannan an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala aqbaltu rakiban ala himarin atan daga ibn abbas Allah kare da gare shi yace aqbaltu na fuskanto gurin manzo Allah sassan rakiban ina haya ala himarin absa jinsi na jaki atani wadda take ta mata kenan jaka alahimar abusa jaki amma a ta mata kenan jaka himar kenan macen da namijin a ta nau'in kenan mace kadai wanda himar yana iya daukan jinsin kenan imma namiji ne imma mace ce sai rarrabe ce a tanin jaka ce mata mace wane yau ma'izin a wannan lokacin da na fuskanto ƙarna hasdul hitilam na zo dab da yin mafarki mana yana a shekaru waɗanda suke na kusan balaga wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mina annabi sallallahu yana sallah a mina ila ghairi shida ba kuma yana mai fuskantar katanga ba ba yana sutura da katanga ba takan iya yiwa kwagiri ne ya kawa kamar yadda annabi sallallahu yana da anaza da yake kawawa kenan da ce ila gairi shidar ba za ka ce ba babu sutura ba dai- ba da katanga ba ce yake mai fuskanta yana mai sutura famarartu bai ne dai ba a saffi sai na zo na shuɗe na gilma ta tsakanin ɓangare daga ɓangare na sahu-sahu saboda sitiratul imam sitiratu mana khalfahu wa arsaltul atana da na zo na bi ta tsakanin sahu na huce sai kuma na saka wannan shaka tartau tana kiwo wa da khaltu saffa ni ma sai na zo na shiga sahu falam yunkar zalika alayya ba a yi mun musun wannan ba ba wanda ya mun inkari kana bin liman sallah kai ma mu liman shine suturarka suturar da liman yasa ita ce suturar ragowar duka mamu da an zo bi ta tsakankanin sau da sau ba za ka tare mutum ba a nan gurin ba shi bane ake zancen za ka ga da yawa waɗanda ba su zuwa makaranta suna wannan da ka zo za ka wuce mutu ya kwaɓo ka kawai Eh, shi kaga ana shi gani yake yi ya aikata sunna ya yi abin da shari'a ta ce ka gani allah kiyaye za mu ga ibn abbas a nan gurin yana ba da labarin halin shekarun shi shi da kan shi ma kenan wa ana yau mai zin kanna hasu da hitilam kaga a lokacin bai balaga ba amma kuma yake rawaitowa wannan ruwa yaƙi ba sharaɗi ba ne ba don mutum ya ce ma allah ya ce ko annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam mutum yana gaya ma wannan dan yaro ne ka ce kai har ma yaushe kai kama isa ko kuma ɗan ɗan kaɗan shekara biyu a islamiyya ya ga kana shan ruwa tsaye ya ce maka kaza ko kuma ya ga za ka shiga bar ɗaki da ƙafar dama ya maka magana ko ya ga kaza ya ce ma kaza ba ka ce ba yaushe kaza kaza ko kuma ka ce masu waɗa abin ma yara ne ko kuma ka ce limamansu ma yara ne wannan ba hujja ba ne ba eh wannan za ka ga dalili ne na jahilai wanda in baban ai ba da kuɗi ne ba mai ba da kuɗi a ce yaro ne ka gani ko kuma baban hidima kaga ai ba ce yaro ne yaushe za mu zo mu yi kaza kaga ai ba a wannan magana amma sai ba mai da ilimi ha to ka gani eh babba ma ake mai da shi ai ba a ma ce yaro yanzu ka isa ka zo ka ce ma alhaji yaro in ka ce wadu sunan shi ma gaya ba alhajin ma ce za a yi sai ma an ja kunnen ka eh ka ji ha wani kawai gayan shi haka za ka ringa hudi kai mutane ba ladabi ya ce za a yaran zamani ba ladabi gayan shi haka za ka hudi to gaga da ke bangaren duniya ce gon Eh, to ba ba a kallon wannan abun babu tahdidi wajen shekaru a bangaren abin da ya shafi kenan abin da ya shafi ilimi cikin nan gurin za mu ga akwai halaccin gabatar da maslaha rajiha akan abin da yake mafsada karamar mafsada saboda hucewa ta tsakankanin waɗannan sahu tare kuma da dabba kaga wani mafsada ce dai wanda take khafifa ce saboda shiga cikin sallah maslaha ce rajiha shi yasa sai ga gwade ya zo ya gilma haka nan dan yayi gaugawa ya samu ya shiga cikin sallah sannan kuma inda ake bin liman ba bukatar kenan sutura kamar yadda yake a hili kamar yadda yake a hili kenan a ciki sannan abinda imam bukhari ya tarjama na cewa tahammuli na ilimi ɗaukar ilimi ba sharaɗi ba ne ba cikar ahaliya ta wannan abinda yake sharaɗi wajen ada'i ya zamanto mutum ya san menene abin da zai bada sau da haka babu laihi mutum dan ya ɗauko ilimi yana yaro wannan ba aibu ba ne ba ko kuma a ce mutum ya koyi karatun a lokacin yana fasiki yanzu kuma ya shiri da yana karantarwa ba za a ce ba a lokaci yana neman ilimin ma abin da a lokaci yana fasiki ne ya koyo abin a ba a kallon kai ko yana kafiri ma yana kafiri ne ya shi karatun bayan ya musulunta ya hudu duka wannan bai zamantawa laifi na an mahamudu bin rabi radiyallahu anhu kala akaltu min annabi sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha fi wajhi wa ana min khamsi sinin min dalwin daga mahmud bin rabi bin suraqa al-ansari al-khazraji al-madani wanda ya rasu a baitul maqdis shekara ta 101 shekara ta 101 radiyallahu ta'ala anhu qala yace aqaltu yace na hankalta na hankalta min annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam majjatan wani tofasuwa ko furzawa majjaha wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya furza fi wajhi a fuskata annabi sallallahu alaihi wasallam gumtsurwa daga gugansu sai ya fesa mushi ruwa yana karamin yaro lokacin annabi sallallahu alaihi ya shigo yana da dan tsuntsun shi yana wasa da tsuntsun a cikin keji sai tsuntsun ya mutu a lokacin shine maki sallallahu alaihi wasallam yana mushi wasa ya shigo sai yaron ya bata rai shine sai annabi sallallahu alaihi gumtsa sai ya fesa mushi a huska sai ya saki huska ya kirkire da dariya shi ne ya ce to a ƙarfi mini na bin salasalam na hankalta daga maki majjatan wani fesawa majjaha da annabi sara sai ya fesa fi wajihi a fuskata wa na bin kamsu sinina a lokacin ina ɗan shekara biyar min dalwin daga cikin guga ne ma don ma nuni akan cewa mi ya hankalci abu min dalwin daga cikin guga ne annabi salasalam ya ɗebo wannan wannan ma dai ya yi nuni kamar wancan na baya wajen tahammulin ilimi ba tadidin shekaru sai kuma ganin ilimi babba alkhairi ne to gaugawar ribanta shi tun a shekaru waɗanda suke na kurciya tun a shekaru waɗanda suke na kurciya sai kuma kaga yanda kiyayewa mutum yana yaro abin yake zama ya ce ya hankalci wannan yadda na salam ya gumtsu wannan ruwa sannan ya fesa mushi a huskashi da kuma yi ma ƙananan yara mu da aba wasa kaga nan sallallahu alaihi wasallam zamu ga babu daurewa huska akwai kokarin sa alkhairi azkata na waɗanda suke ƙananan yara wannan ba laifi bane yin wannan wasu malaman sun yi kokarin haddadewa shekaru bangaren abin da ya shafi gurhanawa a wajen neman ilimi wasu suka ce shekara biyar dalilin su wannan hadisi na mahamudu bin rabi suka ce ke da inda mutum ya kai shekara biyar wasu ka haddade da shekara bakwai wasu kuma suka ce gwargwadon dai yadda zai zamanto mutum ya hankalta shine babban abin da ake nufi ibn rashid ya ce kenan a zahir annahum aradu bi tadid al-khams wa annaha madunna li zalika saboda ita shekara biyar din ita ce ake zaton kamar za a samu hankalta tare da mutum kenan wajen wannan akwai halaccin halarto da yara majalisai na ilimi da kuma babu laihi babban malami ko kuma wani shugaba zai iya ziyartar ɗaliban shi ko kuma talakawan shi a gidaddajinsu sai kuma wargi da yara sai kuma halaccin kenan sauraro ko karɓa abin da ɗan shekara biyar ya zamanto ya saurara wannan ba sharaɗi ba ne an zo ma ba sharaɗi ba ne kenan sai mutum ya girma an zo ma khalifa ma'amun da wani yaro bai wuce shekara hudu ba amma ya harrace ƙur'ani yana karanta ƙur'ani yana karanta sai dai da ya jinwa kuma sai hoshe da kuka da ya jinwa sai ya hoshe da kuka sau da aka kaga kenan shekara duka hudu amma bai da wayan da zai iya riƙewa kuka haka khatibul bagdadi ya fitar daga asim ya ce na tafi da wani ɗana a lokacin ma shekarar shi uku zuwa ga ibn juresh ya ce ibn juresh kuma fahaddasa ya karantar da shi hadithi abu asim ya ce wala ba su bita alibin sabiyyar haditha wal ƙur'ana wa fi hada sin ya ce sau da aka babu laihi yaro ɗan shekara uku ana iya karantar da shi ƙur'ani ana iya karantar da shi kenan hadithi matukar da yana iya fahimta ba wai an zalunce shi an cutar da shi ba ko an yi kaza ne kaga akwai masu ganin he ya kai shekara kaza ya shi kamar tauye haƙƙin shi ne haka abubakar al muƙuri'i shi ma alhafif yana da wannan ɗaɗan shekara hudu wanda ya jarraba shi akan har da cewa alkur'ani ga baki ɗaya shi ma shahara da wannan haka imamu suyuti allah ji shi da rahama ya ba da labarin cewa an kai shi ya yi sauraron karatu wajen hafiz ibn hajar a lokacin da ya je majalisar hafiz shekarar shi a lokacin da aka kai shi shekarar shi haka shaukani cikin irshadin fuhuli shi ma ya tabbatar da wannan cewa surutu yana da shekara uku a lokacin kuma aka kalli shekarunsa shekarun wafatin hafiz ibn hajar da kuma shekarun aihuwar shi ibn al-katatib zai zamanto ya bada wannan saboda haka shekarar shi uku kuma ya zamanto ya fahimta ya zamanto ya fahimta da abin da ya aka kai shi ya saurara kenan babu laifi wannan karamin yaro a dinga halartar majalisi da shi kuma ba abin mamaki ba ne a sami ya kiyaye abubuwa da yawa amma za ka ga abin da tun kana yaro ka harrace shi sai ka ga har yanzu da akwai kaga anan da akwai wani nau'i na zaburarsuwa da kuma kwaɗetarwa akan ashe ƙananun yara aka dage musu aka samar musu da tsari suna iya harrace a ƙur'ani tun suna ƙananu batun ya zamna ko ba zai zamna ba na babban ma ya zamna balle na yaro mutaba ne kawai ƙur'ani ta ahadu bi hadal ƙur'ani kawai bibiya ne indai ana bibiya ana yau da gobe yaran ana sa su muraja zai zamna zai tabbata musamman ma kuma a yau da abubuwa na shagaltuwa suka yi yawa kenan in babu aula a samar ma yaran wannan kuma baka ga yara yan shekara biyu shekara uku yadda suke waka baka ga yadda da zaran ana kallon waka zaka ga suke yi kuma ai kuskuren da yake maimakin a shagaltar da yara da wannan a ce karamin yaro ne ba a koya mai ba amma yasu zauna da mamashi suna kallon daɗin kowa har sha daya kaga sha daya za a ji ana kallon daɗin kowa kaga yaro yana ba da labarin an yi kaza har sha biyu sai a kai ana kallo in kaga ɗalibin ka yana gyangyaɗi a makaranta to shi da mamashi ce suke cika dare suna kallo shi ne ga karamai amma ba nan ban me matsalan yaro da gyangyaɗi a makaranta ai bai da matsalar gyangyaɗi da tun bayan lisha ka kwanta kana barci yaro bai ta sai ba sallah asuba bai ke tashi sai da sai to kaga to amma an zo an sa gaba awa biyu awa uku ana kallo to da kaga wannan ko kuma su zamana da baba ana kallon balo kulam ɗin shi da baban shi ka dinga ji ana zance wannan ɗin karamin yaro to in kuma waka ce yake saurare to za ka ga karamin yaro duk waƙoƙi kuma hallau a kan shi da ya ji yana yi balle kuma waɗanda za su harrace zagi su kuma wannan kaga ai abin nan to maimakon a kai yaro ya koyi alkhairin sai kaga ana shagaltar da shi wa aula qalbul khair malamin su baki sharri ilai mafi dacewar zuciya ga alkhairi wanda sharri bai riga ya shiga ciki ba amma da zara aka bar zuciya yaro sharri ya riga ya zamna ciki to sai kaga shiga alkhairin yana wahala musamman yanzu lokuta na hudu ko kuma ka kai shi jarda sai ga kawo waƙoƙin ne zai zamanto ya saba da su amma tun yana ƙarami musamman Allah hore ma ɗauki ƙwararren malami saman mushi malami saman musu guri ka gani magabata ai haka nan ne sai su ware ɗiyansu su wawwaro yara sai su samu malami sai su musu makaranta a anguwa ko a gida malamin kawai ku yi jinga da shi a bisa hazaka ku je kuma marhala ta gaba haka na ake bukata ta da kai yaran nan ina son su iya kaza su iya kaza su iya kaza in sun iya zan muka kaza amma yanzu zan dinga baka kaza bukata ta kenan an ga fahimtar su ko to yanzu in sun harnace qur'ani zan zan baka kaza amma duk wata yanzu ina baka kaza kaza shi kenan khalas sai ka ga ya za a yi to irin wannan yana daga abin da yake sa sai ka ga yaro tun yana karami ya harrace alqur'ani in ya so kuma sai sauran mutun hallau kawai ana iya ba yara mutun hallau sai a dinga ba su hadisai ne manzumat ne kawai sai a dinga ƙara tura musu kuma duka wannan babu ne gina a karam babu kakka ce babu babu na'am za mu ga irin tsari na musulunci musamman ma kurafa waɗanda suka gabata Allah ka samu wani salifa daga cikin salifofi face sai kaga a babi na ilimi yana da rusuki yana da hannu wanda yake mai tsawo a bangaren ilimi menene yake sa wannan tare da kuma suna rayuwa ta ɗiyan sarakuna rayuwa ta gadara to mafi yawa suna ƙoƙarin irin wannan tsarin na su ɗauko malami wanda zai karantar da yaran sun suna ƙananu rubutawa karantawa da kaza da wannan a kaba su su ginu to da wannan sai ka ga cewa kenan mutum ya samu cancantuwar zamantarwa ɗan adam shine kuma damar da mutum zai iya amfani da ita a matsayinka na wanda kake raye ko ubangiji subhanahu wata'ala ya maka mulki ko ubangiji subhanahu wata'ala ya maka dukiya to kokarin haɓaka yara ta wannan bangaren shi kuma bangaren mai ladabtarwa ko mai ilmantar da yaro tare da bashi ladabi dama ana kallon bangarora ne ko da yana da ƙwarewa ilimin dole ya zamanto akwai mai kenan tarbiyya ta gari wadda zai zamanto ya ba shi yara sai kuma ka ba shi mai ladabtarwa ka ba shi majal yawanci kuskuren da muke samu za ka iya ɗauko malami amma ba ka ba shi cikakkiyar dama ba ta inda inda ko na abin da yaron yake kallo in malamin ya zo za ka ga saboda kallon wannan ba za a saki yaron ke ba ko za a je sabga ba za a saki yaron ke ba to zame yana da cikakkiyar dama wadda zai gudanar da yara sai kuma dukkanin abin da zai faru daga wajen mai karantarwa wanda yake so mishi alkhairi na kusakurai su ma kuma in ana so yaro ya zama wani abu to ba a kallon wannan amma shi mai karanta su waƙin rarauka musamman ma a nuna ɓacin rai ko rashin jin daɗi a gaban shi yara shi da abin da khalifa mahmud lokaci ana tura shi gurin mai karantar da shi da ladabtar da shi an tura suna ciki a waje kuma ga dogari nan gurin da bulala malam zai zazzane shi zai leƙa dogarin adda zara ya fahimci wannan sai kokari ya share hawaye kin da wannan sai kokarin ya share ya ture duk wani bacin rai yace saboda in ya zamanto an ladabtar da wannan malamin gobe kuma wa zai karantar da ni to irin wannan shi kuma shi yake sa sai kaga yaro yana gantale sai a rasa cikakkiyar wata tsayayyen makaranta ko wani tsayayyen malami to ko da ƙananan yaran ne sai an kalli wannan janibi ɗin amma muka leka ɓangaren atifa to ba za mu musu gata ba a rayuwarsu in muka leka ɓangaren tausayi da kaza babu wani da zai aihida ko wata da za ta aihida face shi ta hiso a duniya sama da ɗan kowa shi ta hiso sama da ɗan kowa shi hiso sama da ɗan kowa amma menene yasa kake kau da kai ka danne zuciyanka a lokacin da aka bi yaro ko aka mai kaza so ne kake zama hutula ya zamanto wani abu shi yasa ma ko kuka ka kai yaron kai nuna mushi yin kuka ko nuna raki ɗabi'a ce ta bayi da mata malamin ka ya bige ka zaka zo kana kuka ko kana kaza kai mace ne bayi da mata su aka sani da wannan ka canja ashi akan wannan wannan yana daga abin da yake sa a ce nasara ga karantar da kananun yara shi yasa za ku ga irin tafis tafis da ake buɗewa mafi yawa wanda ake kawowa baki daga kauye ko daga kaza duk sai mu ga cewa sai tabbatuwa a gurin amma duk yan birni wanka ku bisa duk mafi yawa saboda wai a tsarin mutum soke sai ya ci ya koshi kamar yadda a gidan mamashi ke ce koshi soke komi sai ya ga yadda ya kamata kuma wai ya samu ilimi kai ka taba ga haka an sai dai ba here ba ilimin ba wale sakta sabul malu duna mashaqqatin tahammalu ha fal ilmu kayfa yakunu an taba tara dukiya ba tare da wahala ba ai tara dukiya bai zamanto ba tare da wahala da ka jure ma ba to kuma in ko dukiya ma he da wahala to kuma ilimi min babu aula tunda sama yake da ita to kaga dole wannan sai mun duba shi wannan kuma zai nuna mana fadalar wanda ya ilimi din kuma ya karantar da ilimin ana abi musa radiyallahu anhu daga abdullahi ibn qais Allah kare ra gare shi annabi sallallahu alaihi masalu kwatankwacin ma ba a sani lahu bihi min alhuda wal ilm abinda ubangiji subhanahu wataala ya aiko ni da shi min alhuda na daga alhuda shari'a alhuda shari'a saboda ita ce hanya wadda za ta kai ka zuwa ga manufa wal ilm da kuma ilimin da Allah subhanahu wataala ya aiko ni da shi wannan kadai ya ishi ilimi fadla da kuma daraja cewa Allah subhanahu wataala ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam da dukkanin sauran annabawa don karantar da shari'a da kuma ilimi wanda shari'ar nan ba za a santa ba sai da mi sai da ilimi kamar tsalil gaifi kamar kwatankwacin ruwan sama ne kamar kwatankwacin ruwan sama ne wajen rayar da 'yan adam da kuma haɓaka 'yan adam a saba arzan ruwan sama wanda ya sauka a wata gona fakana min hana ƙiyya sai zamanto a ƙasar da ruwan ya sauka akwai da take na ƙiyya tacacciya gyararriya shi yasa wata ruwa ya zo tsayi ba wannan ƙasa wadda take gyararriya ƙabilar tilma sai ta tsotsi wannan ruwan fa an bata tilkala'a wal ushbal kathir sai ta tsirar da alkala'a shuka wadda take bushashiya wal ushbal kathir da kuma tsatse mai yawa danyar ciyawa wa kanat minha ajadib daga cikin wannan ƙasa kuma wadda ruwa ya tsabka sai zamanto akwai wadda take ajadib wadda take fako tattaura amsa katilma wannan fakokin sai ya zamanto ta rike ruwa ɗin ba na fa'an na wabi hannas kenan ruwan sai sabka sai ya taru a cikin kududdufi nata da kuma ramuka da kuma tabkuna ita ba ta tsotse ba saboda ba ni'imtacciya ba ce ba sai zamanto mai ta rike ruwan gashi nan ya tabbata a tabki ya tabbata a kududdufi fa na fa'an na wabi hannas sai allah ya amfanar da mutane da wannan ruwan wanda inda ta zama kamar waccan ɗayar ita ma ta rike ruwan ta ba da shibka da ciyawa kaga yanzu zai zama an ci kuma ba a samu bami abin sha sau da aka fasharibu sai suka zamanto sun sha wasa ƙau suka zamanto sun shayar da dabbobinsu wa zara'u sannan kuma aka mayi noman rani ta yadda suka yi shuka wasa ba min ha taifa ukura wannan ruwan sama sai ya sauka a wani yanki na daban daga wannan ƙasa inna ma hiya qi'anu ita kuma wani guri ne wanda yake tudu wanda yake tattaura kenan la tumsiku ma'an batta riƙewa ruwa gangarewa yake yi wala tum ko kuma guri ne mai shigen kanwa kanwa wala tumbitu kala'an sannan kuma ciyawa ba ta iya tsira a saman gurin fa zalika wannan masal shine kwatankwacin man faquha fi dinillahi wanda ya zamanto ya yi ilimi ya fahimci addinin Allah wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi kuma yayi aiki da abinda Allah ya aiko ne da shi kenan ya amfanar da shi kwatankwacin mutumin da yayi ilimi na addini sannan kuma yayi aiki da ilimin addini wanda shine kololuwan matsayi na daraja a lahira shine imani da kuma ilimi ilimi da imani to shine misali na farko fa'alima ya zamanto yayi ilimi wa allama ya zama kuma yana karantar da mutane wa matsalu da kuma misalin mallam yarfa bi zalika ra'asan wanda shi bai ma koko nuna koko ba a bisa shari'a da kuma ilimi na shari'a ma'ana babu shi babu karanta ilimin shari'a bai gaban shi bai damu da shi ba bai daga abubuwan da suke tsarin shi ma wala min qabal hudallahi alladhi ursiltu bi kuma sannan bai karbi shari'a wadda Allah subhanahu wataala ya aiko ni da ita ba to kwatankwacin shi kenan a cikin addini kaga bai da wani matsayin komi kamar yadda ibn mas'ud yake cewa kun aliman ko kuma ugu da aliman aw muta'alliman aw mustami'an yace ka waye gari kana matsayin wanda yake mai ilmantarwa ko wanda yake mai saurare ko wanda yake mai neman ilimi karka zamanto kenan na hudun su wanda shi kuma ko uho bai damu ba anan gura akwai kwatanta ilimi da kuma shari'a aka kwatanta shi da ruwan sama ruwan sama da shi ne 'yan adam da dabbobi suke samun rayuwa na ɓangaren abinci to haka kuma shi ma ilimi da shi ne zukata take rayuwa faƙotoro a ruwahul ma'ani walinsa bi an fahimta wala sharibta abincin zukata abincin zuciya rayuka ne na ma'ana ba wai ci da sha ba yau yana daga matsalanmu da zaka gani mafi yawa matsalar 'yan adam da ake fama da ita matsala ta jahiltar ilimi na addini da kuma shari'ar da manzana sallallahu alaihi wasallam ya koyi duk inda muka san wannan zaka san kanka zaka san haƙƙinka da haƙƙin iyalinka da haƙƙin waninka kai har ma haƙƙin dabbobi zaka sani ba ma dan adam ba har haƙƙin dabbobi zaka sani wannan zaka yi rayuwa rayuwa wadda take mai daɗi a cikin wannan to shine misali kenan yanda ruwan sama da shi ake rayuwa waje anna min al-ma'i kullu shay'in hayyin to haka kenan ilimi shi ma na shari'a da shi ne ake samun rayuwa na zuciya da zaran zuciya kuma ta mutu to shi kenan an ƙare kenan babu ɗan adam saboda ita ce babban sinadari na rayuwar bawa a nan gura a wannan hadithi an kwatanta amfanuwa da ilimi a karan kan mutum sai aka kwatanta shi kenan da wannan mutum ya amfana da ilimin bai amfanar da wani ɗaya ba sai aka kwatanta shi da kenan ƙasar da ta zamanto amsa katilma amma ba ta tsirar da mai ba ba ta tsirar da wani shuka ba ko wani abu makamancin haka sannan kuma a ciki za mu gada akwai yabo na waɗannan nau'i'ika guda biyu da kuma zargin wancan nau'i ɗaya na mutumin da ya nuna ko uhu akan ilimi na addini ba tare da ya nema ba ba tare da kuma ya nuna kulawa shi akai ba babu rafa da bari karanta wa zuhurul jahal na'am na'am kenan wannan babe abinda zai karantar da mu daukacewa ilimi da kuma bayyanuwar jahilci Allah kare mu daukacewa ilimi ko dai daukacewa ilimi wanda yake na daukacewa ma'abuta ilimin kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ulama Allah ba zai dauke ilimi ba ta yadda zai cire shi daga kiraza na waɗanda suke malamai sai dai ubangiji subhanahu wata'ala yakan daukewa ilimi ta hanyar daukewa su ma'abuta ilimi an anas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna min ashratis sa'a yana daga alama daga alamomin tashi alkiyama an yurfa al-ilmu za daukake ilimi wa yasbuta al-jahlu sai kuma jahilci ya tabbata wa yashrab al-khamr sai kuma ayi ta shan kayan shaye-shaye wa ya zahara zina sai kuma alfasha ta zamanto ta hoto hili wannan shine rayuwa ta jahiliya kenan zamanin jahiliya ba a san wani abu ba kamar dukkan giya fa na sharabu hawa fa ta turkuna mulukan wa usdan ma yunahani hunan liqa'u kaga ba sauna ba irin yaban me kenan giya sai kuma kenan aikata abubuwa waɗanda suke na masha a irin wannan saboda mai rayuwa ce ta jahiliya to da zare ya zama ɗan adam yana rayuwa ba ilimi to rayuwar jahiliya shine wannan da zaka ga irin wannan yan falin ya ai duk bakaken jahilai ne kai kaga wani mai ilimi wani wanda ya sa abin da yake zai zo zauna kawai kana zama saman kujera har zahiya ta so maka aikin banza kawai wancan ya huce ya ta ya nemi ta na kanshi wancan ya nemi ai ka san sai jahilci ya yi katutu amma duk wanda kaga ya sa abin da yake ai ba zai zo bai kama zaman banza kana shirin kana da jarabawa lokaci kaza kana kaza kana da gurin ka kai malam wane ko ka kai wane ko ka kai alhaji wane ko ka kai kaza zaka zo kana zaman banza zaman talauci zaman kuttu da bacin rai zaman da kawai karshen tuka tuka karshen kokon matsayin da ake kaiwa a shi kwasan basai kai zaka yi raka zama wannan shi dai jahili bai da wata tsiya walaysa da jahilin fi nas mughnin wala mulkul iraq lahu ta'atta jahili bai da wani amfani cikin mutane to in ko ka zabi zama to ƙarshe dai abin da zai biyo baya kenan inda min ashiratu sa'an yurfa al-ilm yana daga alama tashi a kiyama tunda za a samu sunkuyawa al'amurra to abu na farko da za a rasa ni'ima ce al'umma wannan ilimin da yake arha zai zamanto an rasa shi an yurfa al-ilm kana inda inda kana inda inda baka koyi karatu wajen malaman garin ku ba sai sun mutu an waye gari babu kuma shikenan kai tsurutu ita dai salula bata baka ilimi ba shi kuma ilimi bai baka kanshi da kanshi littafin kanshi in kaga ka sai in an baka mabuɗe shi amma da za a makare ma duk da magaram da littattafai in baka amso mabuɗi ba sai dai ka kalle su kawai ba abin da zaka yi wannan da su saboda haka kenan dole ya zamanto wannan shine lazimu an wa radiyallahu anhu qala law haddathan lakum hadisan alin sai ce lalle zan karantar da ku wani hadisi la yuhaddithukum ahadun ba'di ku rike wannan fa ilimin bayana alin sai ce ba za ku ji wani ya ga muku ba kaga sahabbai na karshe-karshe yake nasihawa ga su sahabbai ma tukwana sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam naji manzo Allah sallallahu alaihi da cewa min ashiratis sa'a yana daga alamomin alkiyama an ya qilla ilmu ilimi zai zamanto ya karanta an ya qilla ilmu ilimi zai zamanto ya karanta babban musiba kenan daga musibu wa yadhhara al-jahl sai kuma jahilci ya zamanto ya bayyana kowa kawai shi in aka zo a masallaci ya karasa liman karasa liman karasa wannan babu kowa ma malami kowa malami inda wanda alifin bai sani ba shine in kace zai ce akai na san wannan in liman ya ji ce kaza ne wani zai ce a dama ai na so in ce kaza ne ai na jima da sanin wannan abin ka gani to mina shahadu an ya illal ilmu za a samu karamtuwar ilimi wa ya zaharar jahalu sai kuma jahilci ya bayyana ya zamanto ya bayyana cikin maza da mata wa ya zaharar zina sai kuma bayyanuwa kaga nan ba a ce ba aikatawa wa ya zaharar zina to shi kuma amfa- faruwar alfashiya cikin al'umma da zaran ta bayyana tana daga cikin abubuwa guda biyar idan tulitum bihinna a'udhu billahi an tudrikuhunna lam tazhar al-fahishatu fi qaumin qatr hatta yu'linu biha sharadi suke bayyanawa illa fasha fihim at-ta'un sai an samu allobobi sun bayyana wal auja da cututtuka allati lam takun fi aslafihim alladhina mata wanda iyaye da kakanni ba su san su ba kaga dai cutar batta iya lissahuwa wanda iyaye da kakanni ba su ma san ba menene cutar waya zahara zina a samu bayyanuwar wannan a ko ina ya zamanto tele ce hoto ne titi ne hili ne wa ya aka ce ba ya takaita ba sai aikatawa kin duk abubuwa daga dawa'i na aikata zanakin duka ya zamanto kenan ko oho wa taksuran nisa a samu yawaituwar mata wa qillar rijalu sannan kuma mazaje su zamanto sun karanta ko dai yawaituwar mata ta yadda zai zamanto ka aihe namiji an aihe kenan mata kin da yawa ko kuma ya zamanto kenan yawaituwan mata an kashe maza 200 can in ka ɗauki yanzu misali kana iya lissafa adadin sojoji da jandarma da garda wanda matansu suka zama zauru daga fara yakin boko haram zuwa yau kaga baka iya lissawa Niger zuwa Najeriya ba su iya lissahuwa ba su iya lissahuwa kuma ina wa suka aura ka gani ba su iya lissahuwa tunda duk inda aka yin waccan gata ta wuto duk wanda ta wuto shigar ta aiki ce saboda kowa ta cikin gidan ma ba ta yarda a armo wata kaga babu macen da take ra'a sayo wata in kuma aka ce za ita hede ta yi waje to me zai jayo kaga sai a sami yawaituwar kenan ta wa yaqillu rijal maza su karanta ta yakuna li 50 imra'atin al-qayyim al-wahid har ta yanda zai zamanto ma mace 50 suna da mai tsayuwa kan lamarin su mutun daya mutun daya ko dai lazumin in jahilci ya bayyana jahilci ya bayyana jahiltar addini ya zamanto yayo har ka samu wani ma zai auri mace kaza kaga akwai wani da ko mace gomiya tara ce a Najeriya armakono ko matan dai da yawa kaga ai katan jahili ne me jahilcin shi ne yasa sai ke ma qur'ani wata fahimta to kaga zaka samu wannan kenan ko dai zaman to a zahiri hatta ta kun yakuna li 50 namratin al-qayyim al-wahid mace 50 ko makamancin haka amma miji ɗaya ne ko kuma ya zaman to mace 50 masu daukan nauyin su kamar kai kadai a ce kannunka da danginka da kaza tunda suna da yawa sun kai su 50 kai kadai kake dauka nauyin su wannan hadisin abin da yake nuna mana shine canzawa al'amurra ƙarshe-ƙarshen duniya ta yadda za a samu ɓacin rayuwa ga baki ɗaya da ɓacin addini da ɓacin addini kaga inda ilimi ya yi ƙaramci jahilci ya yi yawa kenan an samu mai gurɓacewa addini sau da addini allah bai sa addini kan jahilci to jahilci ya yi yawa ina addini babu addini kan jahilci wai za har zina za a samu gurɓacewar nasaba wanda kuma kaga yana daga agara da na addinin musulunci na shari'a musulunci kenan kulawa da addini kulawa da nasaba to in zinace-zinace suka yawa ina za iya ganewa kaga ba za iya ganewa ba dan wancan na wane ne dan wancan na wane ne dan wancan kaza gidan wancan titi kaza kaga nasaba duk ta baci wa taksara shurbal khamr shi kuma yawan shan giya dabi'a za ta baci hankali zai gurbace yana daga manufofin shari'a musulunci karewa hankula kaga mahaukata an kabi yanzu kace kana bukatar mahaukata suna da yawa duk wannan masu shan gwalalan duka da wannan ai da kake ga ba wai sihiri bane haka musu ko wani wannan mafi yawa duk shaye shaye ne duk shaye shaye ne ka dauko abin da dabba ma batta ce wiwi kin nan dabba ma batta ce dabba ma dai karshe da batta da hankali dai ba in busa ce kai dan adam ka zo ka shiga daki ko ban daki kana ta diddika ka mance da kana da diya da mata da kaza da waye kuma abin nan haukata ka zai kana sai da kudin ka ko kuma kana da kannu marayi da wannan ka zo kana sha a banza kana ga kamar daɗi kake ko kuma wai za ka huce takaicin talauci ko ɓacin rai an taba magancewa cuta da wannan maimakin ka samu yayewa sai dai ka ƙara samun bala'i to kaga kenan tare da yawan shaye-shaye shi kuma za a samu gurɓacewar hankali sai kuma ƙawama ta maza kaga alƙayyim guda ɗaya ƙawamuna wanda suke masu yawa ya nuna kenan daur wanda yake na maza hatta da ma ƙarshen duniya kenan mata mabukata ne zuwa ga maza wajen tsayuwa akan al'amuransu kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ba da labari imam al-kirmani ya ce wannan yana nuni arsa kamar wani abu ne da yake shelantawa na cewa duniya ta kusa rushewa saboda mutane za su zama suna rayuwa hamala kawai karazube karazube su ji wannan masu zuwa su buɗe ma mutane wuta ya sun sha kokin kaga aka bi su zauwa su wasu kuma kawai ɗiyan banza ne aka aihe su haka kawai an yi lokacin da wasu za su zo su tara mata a dinga aiwa su haka kamar irin wanda ake saida wannan ake saidawa ai ko matan da yake kawo sai a tara a gida wasu suka samu juna sai sai a saka sai a wannan shine zaka ga a dinga sayowa irin waɗannan to su ma ire irin wannan suna sayowa ya su tara yara a guri kawai yaran ba a koya musu komi sai faɗa kawai da halba halbi amma ba wai dan wani bane zai tura karamin dan shi ya je sa shi cikin wannan haka to sai ka ga rayuwa ta dabbanci da wannan to kaga rashin nasaba ita ta sabbaba wannan abin shaye-shaye shi ya sabbaba wannan sai aka zamanto ana rayuwa irin ta baha'in wanda aka kashe da wanda ya kashe ma bai san ba akan menene ya zamanto an kashe shi ko kuma ya kashe na ga sai mu sadu da abin da muka faɗi daidai Allah tsara mu dada kuskuren ubangi ya gafarta mana Allah subhanahu wata'ala ya amfana da mu ya kare imanin mu ubangi subhanahu wata'ala ya yi damuwar masu damuwa سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا